إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا لموضوع التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وفي أركان الإيمان ونحن في الركن الخامس من أركان الإيمان أي الإيمان باليوم الآخر وقد سمعتم في الخطبة الماضية الآيات من سورة زمر وستسمعون اليوم بعد الآيات والأحاديث في هذا الموضوع إن شاء الله وفي سورة طه قال سبحانه وتعالى يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا وأنشد في الزهد كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنك على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عسى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا أيها الإخوة الكرام فالحساب يبدأ يوم القيامة بعرض الصرف كما قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة رادية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم سلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين إن مسلمي har yanzu dai muna cikin ci gaba da wannan darasi namu na maudu'i na tauhidi cikin kitabul usulu salasa muna cikin rukunin imani kuma a sati da ya gabata mun ji bayani ko na hara bayani akan rukuni na biyar cikin rukunin imani shine imani da ranar lahira in wa wannan daman sati da ya gabata na bayani duka abinda ake kai a kawo gaba daya duka mas'ala ce ta tsira ko rabauta gobe kiyama sake na maudu'in kiyama yake dan hali akan sauran yan uwa idan mun ce kiyama abu ne dai sananne ga duk mai hankali ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tada bayi don hisabi yan uwa na ja wasu ayoyi a cikin alkurani wanda Allah subhanahu wata'ala iya bayyana mana lamarin kiyama idan mutum na karanta ƙur'ani zai ga abin wallahi kamar abin a gabanka da abu ne na haƙiƙa abu ne kamar gashi a gaban abin da ke wakana a gabanka Allah ya mu labarin filin kiyama za a taso mutane kala-kala kuma a nan duniya ake rayuwa cikin duhu amma kiyama za a tashi ne aka ce rayuwa ce ala haƙiƙati ya haƙiƙanin rayuwa kowa zai tashi a halin da yake ba magana ɓoyo sai Allah ke kiranta yau mutubular sara'ir ranar tonan asiri a ran nan kowa zai bayyana da halin shi annabi ya bayani kowa gobe kiyama zai tashi akan me ya mutu in wannan aya ta alqur'ani cikin suratul taha Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ranar da za a yi busa a cikin kaho Allah ya ce za a tado miyagun mutane ido zulu-zulu ko arce nau'in idan na tashin hankali da rashin kyau ya tabbata ga miyagun bayi a wannan rana kuma Allah wala wasu kuma Allah zai tado da wasu a cikin karamci to Allah yake cewa a wannan rana ana idan an taso Allah ce takhafatuna bainahum dan za a taso ne hikimar Allah Allah ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahiq kowa iya tashi da kabari Allah zai gama shi da mala'ika meme shaidar aikin da ya mutu a kan shi haka za a tashi ba wani ɓoyo ba wani kolokolo za ka tashi a yadda ka mutu Allah ce kowace rai za ta zo gobe kiyama mala'ika guda na raka ta ko korata mala'ika guda na mai shaida wane ma'aikaci gaza mutumin kirki ne bawan Allah ne in azumi ne in mine ne iya ma shaida da halin da ka mutu idan kuma mutumin banza ne mazinaci ne makareci ne dandan hora ne abin da ka mutu mala'ikan zai ma shaida a haƙiƙanin yadda kake Allah ce suna tahiya ya takhafatuna bainahum illa bistum illa ashara ce suna tahiya tsakaninsu za su kuskin cewa kai duka ma zaman da muka yi a duniya ya wuce kwana goma alata ana cikin tattaunawa suna gama na duniya duk zaman suka a duniya zama ne lokaci gajere can Allah ya ce wani mai wanda yinsa dama dama mai hankali ma zai ce kai wa ina ga duka zaman da muka yi a duniya kwana ɗaya ne alata a wannan hali suna cikin wannan hali na kuskus tsakaninsu Allah ya ce mun yi sanin abin da suke faɗa Allah ya ce a wannan rana kahurai suna ma tambaya a nan mutum ya saba in wani abu ya wani ya laɓe ko ya tsere ko wani shiga wani wuri Allah ce suna ma tambaya wa ya sa'alu na ka'ana da jibal suna ma tambaya a halin dutse wani hali dutse gobe kiyama zai kasance ya ce gaya musu yansu rabbi na safa gaya musu ubangiji duk girman dutse duk yaunin shi don tashi hankalin wunin kiyama shi kashe dutsen Allah ce Allah zai nike shi nikewa kal irin manfush Allah zai nike dutse kaman gari ko iska gaba ɗaya da girman shi Allah ce zai bar ƙasa ƙa'an safsafa Allah zai bar ƙasa tere libur babu tudu ce babu gangare Allah zai mai da ƙasa gaba ɗaya hili guda kana ga ko ina ba tudu ba gangare haka Allah zai mai da ƙasa gobe tashin kiyama Allah ce a wannan rana ba maganar kwana dole zai Allah zai kira guda na haɗuwa a mahashar kuma wannan kira da Allah ke yi ba mai kwana ba zuwa wani wuri dole ka je Allah ya ce sana amsa wannan kira ya ce a wannan hari Allah ya ce wa khasha'atul aswatu durrahman gaba ɗaya hilin kiyama Allah ce a lokacin Allah ce ba mai magana shuru ba mai magana ƙala ya ce fala ta sama illa hamsa a ran nan ba wani sauti na magana ta wani da za ka ji ya ce illa hamsa sai ta hiya he sautin taku kura jib jib idan sana ana tahiya ana tahiya he ce ba wani ƙara ba mai magana illa sauti na takon mutane yan wa imamu shafi rahimahullah cikin wani baiti yake ba da bayanin hankalin ma tashi hankalin kiyama yace dan uwa ka tsaya ka ɗaya kurin ka tsaya ka yi tunanin tsayuwarka gaban Allah gobe kiyama zir santar aiwuwarka kana cikin halin ɗi kai kaɗai kuma kowa ta kan shi yake yi tashin hankalin da ɗimuwa da ke cikin wannan rana a wannan rana kuma Allah ya riga ya hura wuta tuni ta kama tana hushi tana hababi saboda waɗanda suka saba ma Allah kuma a lokacin nan an san Allah ya yi wani hushi wanda bai taɓa hushi ba na irin na wannan rana kuma ba zai gushi ba irin shi bayan shi za a ce bawa karanta littayin ka bawa na karanta littayin ka a cikin nutsuwa shi ka ga wani abu wanda ba wanda ka aikata ba tabbas abinda ka gani zaka abinda ka aikata zaka gani a cikin littayin ka yan uwa wannan bawa zai tabbatar da abin da yayi ne ba zalunci kuma Allah zai kishe nadal jalil Allah mai girma zai kira mala'iku mana ga mutanen banza ku kamo shi ku sa mai sarka ku jefa gidan wuta in wa a wannan rana da kace dai kamar shafi ke cewa wannan bayanin ranar kiyama mushrikai wuta tana nan tana jira kurin kai su ne zai ba hura ta zai a wannan rana ba masu imani suna gidan dawoma gidan aljanna yan uwa masu girma gobe kiyama bayan an tashi kayan a zo mizani za a fara raba takardu in wata wani takardu ne za a raba su automatic ba magana a kai tsaye kowa za a raba su kowa tashi za ta zo maka kai tsaye automatic ba wani magana hayaniya za ta ce wani cikin lokacin mahi tashin hankali ga adam lokacin za a raba takardu daga an raba kowa karab tashi a hannun shi Allah ya ce wanda aka ba takarda a hannun dama daga nan ganin a hannun dama aka ba shi alama ce ta abin da yake gaba mai kyau ne zai bara ya sauti ya neman dangi ina suke ha umuqra'u kitabiya zai rinka neman na kusa kusa a zo a karanta littayi na dan ya san cewa iya daga cikin wanda za a ma kyakkyawan hisabi mana cikin mutanen kwarai in wannan ko Allah ce ko a duniya halin na adam misali zan dake da yaran misali yaran Allah kwal zaka ga wanda ya samu muwayan iya da abin kwarai da tiya ta kwarai zaka ga soke da gaugawa ya kawo gida dan a gani irin abin da ke cikin takardar shi amma wanda yake biya aiki ba ta baba an ce ma a gaba za a raba ba a bada ba oya zai bai so ya hudi ma wani gan wani oya maki ko ya batta to haka kiyama take idan mutum an ba shi a hannun dama kai tsaye zai rinka nema a karanta ko amsa ko karanta wannan littayi nawa ni ina kyautata zaton zan gamu da kyakkyawan hisabi Allah ce wani bawa iya cikin kyakkyawan rayuwa mana yardadda kenan alama duk wanda aka ba takarda a hannun dama alama ce ta mutumin kirki ne kuma alama ce ta zuwa gidan aljanna ƙarshe Allah ce wani bawan shine zai shiga gidan aljanna bayan duk irin karama da Allah ya mai hazar ka bashi kuzarin kulu wa sharabu ku ci ku sha naku ne wacce hani'an ana mai barkaka barkaka da mi bima asalaftun fil ayyamin khaliya ana ma yan aljanna barka da abin da kuka aikata a kwanaki na baya kaga kenan samun wannan matsayi samun takarda a hannun dama tana da alaka da irin rayuwa da kai a duniya eh sakamakon rayuwa ta duniya ce ko zaka samu matsayi kuma sai maka barkaka barkaka da kami da abin da ka gabatar a watan rayuwa ta duniya amma Allah ce wanda aka ba takarda a hannun hagu zai gwammace zaka ce dama ba a ban takarda ta ba dama ba a bani ba kai dama daga rayuwa ta farko da daga mutuwa an kare da ya gurin haka iya wannan cewa babu kuɗi babu dukiya da abin da ya mallaka babu shi yanzu iya cikin wannan hayaniya sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni ga mala'ikun shi ce khudhu ku kamo shi ba barin shi za a yi ba faqulu ku kamo shi ku gama hannun da wuya ku irme Allah ce cikin wata sarƙa dar'uha sab'una dira'a wannan sarƙa kamunta kamu saba'in ne ko ma da ci kamun mana wane ne kenan tsawon ana gama girman ko tsawon sarkar da za a gama wuyan da hannun a ɗar mai ɗan wuta kuma Allah ce ku je wace cikin wuta an san abin da yake gaba yan uwa wannan bayani ne na irin abin da yake wakana a yawmul ma'ana a gobe kiyama kuma Allah ya ce a wannan rana za mu kawo muwazin na qisit nan an zo takardu idan an zo wajen awon Allah ya ce za a kawo ma'auni na gaskiya wanda bai zaluntar kowa Allah ya ce a wannan rana fala tuzlamu nafsun shay'a Allah bai zaluntar kowa abinda kai ne za ka gani Allah ya ce a wannan rana ba abin da yake ɓoyo Allah ya ce ko da kwatamcin hardal duk inda kai wani aiki duk abin da ka aikata a ina ka yi shi ko da kwatamcin hardal Allah ya ce za a zo da shi a wannan rana a cikin takardunka wanda kuma Allah ba abin da ke ɓace ma Allah Allah ya san komi na yawa kenan shine maganar yan wadi da ake kai da kawo gaba daya duk wannan rana ta tsayawa gaban Allah subhanahu wataala wani ai shine da Allah ke maganar cewa sakamako na gobe kiyama wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa haka ma Allah ce kenan wanda ba wanda a nan duniya ya ji tsoron wannan tsayuwa a gaban Allah gobe kiyama ita ce mai tsoron wannan rana ne Allah ce yake hana ran shi anil hawa ‘yan waɗan adam ɗabi'ar mutum kullum tana son morewa tana son cashewa tana son jin daɗi ba ta son wahala mu kuma Allah ya mu dan ya jarrabe mu ba dan komi ba a sa ka yi sallah ka yi azumi sallah cikin dare kai kaza jarraba ka da Allah yake yi dan ya baka wancan sakamako na lahira kenan a duk lokacin da ɗan adam ya ce zai ba zuciya abin da take bukata shi kuma gama yawo amma zuciya ɗabi'a ta so take kai kuma abin da ke nema ga mai imani yaƙi da ita duk abin da ka san ba kyau ba ta so mana tana so kun ba kyau ka yi ƙoƙarin yaƙata kakkai kaka so abin duk da tana so za a wayi gari wata rana ba ta bukata ta ce tarbiyya ta mujahada ta masu imani tarbiyyar rai game da ƙoƙarin ƙyamar abin da duk sa Allah bai so duk abin Allah bai so rika kyamar shi bayan ka bari za a waye gari wallahi ko da abin nan ya zo kai ma baka bukata wannan shine magana cewa tarbiyya wanda ake bayani ta yaki da zuciya wajen kauce masa Allah kenan wanda ya wannan tarbiyya ne a duniya ya hana ran shi abin da take bukata kenan yayi abin da Allah ke so shine Allah ke tabbatar wannan bawan Allah iya da gidan aljanna makoma Allah ba mu dama da ikon kauce masa ban Allah Allah tusa mana san ibada shi ya kare mana saba mishi Allah kai mu da san sama insha Allah assalamu alaikum amin